salatu wassalamu ala rasulillah yan uwa insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatun littafin mu na sharibiya wanda yau ashirin ga watan shawwal hijiran manzon sirri alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da daya wanda kuma ya dace da goma sha biyu ga watan shida miladiya dubu biyu da ashirin wannan darasin namu shine darasi na hudu a cikin littafinmu na shaɗibiya za mu tashi inda malin yake cewa fa ya ayyuhal ƙari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubajjila hali'an mari'an walida ka alaihima malabis anwarin min taji wal hula fama dhannukum bin najli inda jazaihi wala ka an la yuwassafu watul mala والبر والإحسان والصبر والتقى ولاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبيع نفسك الدنيا بأنفاسها الأولى جزى الله بالخيرات أن أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء الأولى والعدل ظهرا وكملا لها شهب أنحت سنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مثلا من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارئ وليس على قرانه متأكلا إذا كنت شرعية دولة كي تقبلنا kagana in ka ce Qur'an ba kan ta ibnu kathir ba to baitin zai kare dole da nan inda ka ce da na nakalu Qur'ana ba za ka ce Qur'ana ba eh eh kamar bado ni daga nake to shawarar ku wannan eh eh to shikenan mu tsaya mu tsaya takhayyarhum din sai mu tashi takhayyarhum ba matsala wannan duk wata shin fada ce mu zo karatun sosai ba eh eh yanzu sha ɗabiyar nan za ta karɓi hadda wallahi da za mu jajirce yauwa gaskiya ne gaskiya sha ɗabiyar nan wallahi ko ba mu haddace wannan shimfiɗar ba idan muka zo nan gaba wallahi in dai da gaske muke sai kayi hadda saboda me za ka istihzari lokacin da ka zo a gaban wata aya dole sai baiti ya zauna a kanka lokacin da muke jami'ar islamiyya akwai sheik abdulrazik bin ali bin musa a nan kasar ka san misirawa yadda ka san malaman soro haka suke irin malaman soro alarammomi wallahi ran da ka zo halkarsa zai zana maka wannan ƙura'us saba'a ɗin da ruwat da rumuz ya ce to ka je ka haddace masu inda kake haddace sunan yan uwanka maza da mata gobe ka zo mai da su kana zuwa halka sai ce kaif ala rijilin wahid ata ulimin asirlimin kana ina rufe baki so ke ka faɗa ina rufe baki ka faɗa kana kasa zai ce ta'al ta'al wallahi zai samu ruwa ta kwandala ba a hannu to abubuwa ne dole daga sai ake yi to kamar yadda muka faɗa ‘yan uwa manufar imamu shatubi rahimahullahu ta'ala ya saita duk wanda zai shiga wannan littafiya don ya ce walakin na ha ta bugi minan nasi kuf'aha abin da ke faɗa kenan ba gama garin mutane ke shatubiya ba ya ce kawai tana bukatar wanda yake wato sun yi macin da ita yauwa tamka tana bukatar wannan to yana so ya nuna mana sifofin da ya kamata mu sifantu da su a matsayinmu na ahalin ƙulani shi sa ke mana wannan shimfiɗa yawwa sai ya ce fa ya ayyu halƙari asalin kalman alƙari'u to amma kuma saboda lura ta waƙa sai aka yi ibdalin alhamza ta zamo ya fa ya ayyu halƙari bihi mutamassikan wato kenan fa ya ayyu halƙari halata kaunika mutamassikan bihi ya kai mai karatun alkur'ani halin kasancewarka wanda yake riko da alkur'ani hannu biyu sai ya ce mujillan lahu mai mutunta alkur'ani mai girma alkur'ani fi kulli halin a kowane hali kuma mubajjila mai dai girma shi domin at-tabjil da al-ijlal duk ma'anarsu daya in ka ce bajjalahu ko ajallahu duk abin nan mujillan lahu jallalahu jallala yujallilu mujillan lahu wato mai mutunta alkur'ani anan abin da malamai suke cewa wannan mutuntawa da girma tana da hali biyu abu na biyu shi ƙur'anin kansa a wajen mu'amalar ka da shi ka mutunta shi za ga larabawa daga cikin abin da zai burge ka ba sa yadda aje qur'ani a ƙasa sai an yi masa wata yar kujera a dora shi akai suka ce daga cikin wato yanayi na girma alqur'ani ka girmama shi a wajen lokacin karanta shi akalla ka zama kana da alwala daga cikin idarin qur'ani kenan in zai yiwu a ce akwai wata hai'a wacce take wato ainihin ta musamman domin karanta alqur'ani sannan kuma ya zamo cewa ana hararo waɗansu abubuwa da ake karta wannan kuma ba kowa ba to da sai wanda ya san ma'ana wani abin da malamai suke faɗa kenan in kuma ba kai ne kake karantawa ba a gefe kake daga cikin idlalin ka kasa kunne duk abin da kake shi yasa malamai suka ce haramun ne haramun ne haramun ne irin masu buɗe sautin alkur'ani a cikin hayaniyar kasuwa yanzu ga akwai masu neman kuɗi su zo sai su bude sautin qur'ani inda ake kada kada da ifata ifata wannan haramun ne bai da cikin girman littafin Allah subhanahu wataala wannan shine girma ta farko girma ta biyu suka ce kai kuma ka sifantu da sifofin mahaddisin alqur'ani domin sifantuwarka da wannan sifofi zai nuna girman abin da kake tattare da shi ma'ana duk yanzu an ce mutum ba a san shi da harkar qur'ani ba sai ya fara harkar alqur'ani ya da ce qur'ani ya zamo ainihin ahalin ƙur'ani to sai aga duk ɗabi'unsu sun canza daga irin wa'anda aka sani na sakarci a baya yanzu ya zamo musu ƙimin mutum duk wasu abubuwa na zama da mutum ya nisance su to kowa zai ga cewa kai ƙur'anin nan ba wasa ba ne ƙur'anin nan duk wanda ya shige shi wato rayuwarsa tana canzawa to daga cikin girma alƙur'ani kenan kenan ashe bai da cikin girma alƙur'ani mutum ya zamo ya haddace ƙur'ani yana abubuwa na saƙo munana wannan Allah dai ya ji kanmu kun san ƴan uwanmu gaddawa a wannan bangaren nasallallahu salamatu wa lafiya wallahi mun zauna da mutane wanda zaga abun qur'ani zama kamar abun wasa wani in ka ce masa wane an kira sallah sai ba sallah na zo ba karatun qur'ani na zo kai wanda za su zo ki tsadi su zauna wallahi malam tun da jijjifi mutun ya takwame har sai rana ta take ta yi zafi sai a zo a wanke aluna kuma sai a kunna disco a yi taɗirkan rawa a yi wajen awa ɗaya awa biyu ana rawa wanda kaga an wulakata alƙur'ani to abubuwa dai ga sunan wanda faɗin su ma babu daɗi wallahi mun san su ko wani bawan Allah malam Yusuf dattijo ne lokacin muna makaranta yana makaho ne bawan Allah kokari to galibi ne nake je masa karatu da suke bani labarin wani mutum da ya sani sunansa ya haya mahaddacin ƙur'ani ba na wasa ba babansa mahaddaci ne sai ya ɗauro bandasa zai tafi rani sai baban nasa ce ya haya za ka tafi rani kuma ni bani da ƙur'anin takara sai ce abba ka bari in na dawo zan yi ma sai ce a'a sai ka rubuta min ƙur'anin takara sannan sai ya je ya aje bandata sai ce wallahi da ya shiga ɗaki kamar yau juma'a kenan juma'a na zagayowa ya rubuta ƙur'anin ya wasalci ya gama kwana bakwai a takarda ba rubutun sha ba ya zo ce baban nasa ya shi to bare bari ne ce ke haya ƙur'anin ki rubuta kai kin yi karatu sai dai ba tsoron Allah ya ce wallahi fasikanci yadda ka san ɗan bunsuru ka ga wani wulakanta alƙur'ani irin waɗannan mutane mahaddisi a sami shi da wannan ɗabi'a to kaga dai abubuwa ne ga sanan dai ba daɗi ke ta faɗa su to amma dai wallahi akwai rashin kimanta qur'ani a samu adacin qur'ani da ƙarya da kwaɗayi da cin amana da kaza da kaza kawai kana nuna abin da ke tare da kai baya da wani muhimmanci kuma ba zai canza rayuwa ba haka ke nuna wa mutane Allah kyauta to shine yake cewa mujillal lahu mai girmamawa ko mutuntawa gare shi bi kulli halin a kowane hali mubajjila wanda yake mai girma da mutuntawa gare shi sai ya ce hani'an mari'an wannan hani'an mari'an sun yi saɓani akan mansubi ne akan me wasu suka ce mansubun aral maf'uliya takdiruhu sadafta hani'an mari'an ka dace da abinci da abin sha na kwanciyar hankali mai daɗi wasu suka ce a'a sifa ce ta wani masdari mahzuf kenan ish aishan hani'an mari'an ka yi rayuwa rayuwa mai daɗi ta kwanciyar hankali sai suka ce aka ce alhani ko alhaniyu ana kwatanta shi da samun kwanciyar hankali na rayuwa da abinci shi kuma almari'u an fi kwatanta shi da abin sha shi sa Allah ce kulu washrabu hani'an ba shi ba ce ayya ce hani'an to saboda haka wato kaman ana cewa ka dace da abinci da abin sha na kwanciyar hankali kuma walida ka mahaifanka alaihima malabisu anwarin tattare da su akwai wa'yansu tufafi na haske minattaji na daga kambi walhula da kuma wato ainihin kaya asin da asin mun gane ko? alhula suka ce jami'i na alhulla hulla da hausa shi muke ta asin da asin isa ka san asin da asin me asin da asin yawwa kamar yadda kake kaga asin da asin kenan eh to shi ne asin da asin eh to hausar da ya shi masha Allah ba laifi eh to saboda ka wala kayan ado kuma wanda suke nufin asin da asin shi asin da asin wato kamar alama ce ta wadata da in ba wadata ka iya ganin wando daban riga daban ya ciki daban misali sai yake cewa fama ban yawa fama to anan sai suke cewa hadifi ne cewa duk mutumin da ya karanta alƙur'ani wato kamar anan imam shatibi ya waƙe wani hadisi duk da sun ce hadisi ne za'ifi cewa mutumin da ya karanta ƙur'ani ya haddace shi to Allah yana ba mahaifansa kayan ado na asin da asura tashin alƙiyama sai ce fama zannukun bin najili to idan su iyaye sun samu wancan karimci da daraja me ya zatanku da shi ɗan annajil suka ce kamar annasil ne yasduku ala zakari wal unsa wal mufrid wal jam' shi ne annajin to me ya zaton ku ga ɗan inda da za a iyayen saka masa idan iyaye sun samu wannan daraja saboda su da yadda ce alkur'ani ni ina fata wannan hadisin Allah sa sahihi ne yawwa ai shi ta zaifin ma malama malamai suna ijtihadi ba wani lokacin wani abin ya dan buya yawwa kun ga ai albani da kasar rahimahullahu ta'ala zai za'afa hadisi kuma ya dawo hango wani dalili kuma ya sahaha malamin mu da sani umar hafizahullah ta'ala sai suka suna na ga hadisai da yawa wanda albaniya ba a fasu ya saha hasu to ni fatan da nake insha Allah sahihi ne saboda iyayen mu su dace insha Allah eh to sai ce ulaika ahlullahi waɗannan sune jama'ar Allah wasafwatul mala kuma sune zaɓaɓɓu zaɓaɓɓun mutane masu daraja a safuwa wato su ne zaɓaɓɓu wanda aka rairaye aka tace almala su ne kuma ashrafun nas to ma'ana a cikin manyan ma to su shugabannin manyan ne wannan ma kamar hadisi ne a kuma hadisi wani ya inganta cewa inna lillahi minan nasi ahlin Allah yana da waɗansu maɗau abin nan wato jama'a ko kuma Allah yana da waɗansu mutane na musamman a cikin mutane sabai suka ce manhum sai ya ce ahalul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu mabuta alqur'ani sune jama'ar Allah kuma sune kebantattun Allah Allah ya saka mu daga cikin su wallahi hadda qur'ani zabi ne na Allah ko wani bawan Allah ya burge ni duk da cewa wannan kofar ba su a buɗe ta da sunansa wani bawan Allah na tashe sosai malami ne wani wai sunansa dan Murtaniyan nan wani matashi yazo yake mai da martani akan wani wanda wai yake cewa ai mahadata alqur'ani ba sama nasa ba kamar sal himari hamilu asfara sai ce to kai ka haddace qur'ani ya ce a'a sai ce to an taga misali himar lami hamil asfara to kai eh ita to kai kamar da shi ne ma wanda suke doki abin nan ba eh ya ce saboda haka Allah ne Allah ne ya san cewa babu alheri tare da kai shi sama bai baka littafin sa ba ka gani ba karamin al'amari ake yi na haddace Qur'ani ba ku tambayi alarmomi ga sunan nan ma farashin ya sauko yanzu amma lokacin farashin don yana sama ai an ɗanɗana sosai ka gani? to Allah samu dace sai ke cewa ulul birri su ne ma'abota nagarta ka tambayi kanka na tambayi kai na mu tambayi kawunan mu wal ihsan su ne ma'abota ihsan ihsanin nan kala biyu ne akwai ihsani tsakanin bawa da ubangijinsa shi ne abinda hadisi ya faɗa sannan akwai isani tsakanin bawa da 'yan uwansa shine bazlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajhi wannan abubuwan in so samu ne a ce duka sifatu da su bazlun nada shine yada amfani duk abin da zaka yi amfana dan uwanka to kawai ka yada shi bazlun nada kenan amfanin nan da kudinka da iliminka da matsayinka da hikimarka da tunaninka duk abin da zaka abin nan sannan wa kafful adha da kame cuta ba zai zama ka cutar da wani da alƙalaminka da harshenka da kaza da kaza ba sannan kuma talaqatul wajhi da kuma ainihin sakin fuska Allah samu dace to kaga wannan dole a sheken da yace wal ihsan kenan wannan sai mun kalli wannan bangaren biyu ya muke tsakanin mu da mahalicci ya muke tsakanin mu abin nan sannan sai kita was sabri sune ma abota hakuri ashe bai kamata a samu mahadisi mara hakuri ba hakurin nan kuma bi anwa'ihi thalatha sabrun ala ta'a sabarun anil ma'asiya sabarun ala qadari lahil mu'lima a ce duk mutum gwargwadon iko ɗaya sifantu da su sannan wattuka kuma su ne ma'abota kaffa kaffa da tsantseni kun ga an tambayi ibn abbas ne wani ke tambayi su me takawa yace in ka shiga gona baka da takalmi gona da kaya take ya kake tafiya kaga batun ba zai rintsa ido ya tafi a guje ba na kallon inda zai sa kafarsa sai ya ce hulahun biha ja alquran mufassila nan ko ka ce mufassala ko mufassila in ka ce mufassila halin min alfa'il ka ce mufassala halin min alfa'ul ya ce hulahun sifofinsu a nan sifofi ake nufi sifofinsu ma'abuta alqur'ani biha ja alqur'anu qur'ani ya zo da bayanin su mufassalan wato filla-filla halin kasancewa an yi masa filla-filla yadda Allah yake ambatan irin abubuwa ga sunan irin su at-ta'ibun al-abiduna da sauran abubuwa dai inda da musulmi har zuwa ƙarshe duk sifofi ne da ya kamata a ce ma'addata sun sifantu da su sai ce alaika biha na riƙashe ka su ya kai bawan Allah na riƙashe ka su wannan sifofin alaika biha ma'ana ilzamha ka lizimci wannan sifofi ka rike su ma ishtafiha muddin da ka rayu a duniya munafisan kuma kana gwagwarmaya kana ainihin competition kana musabaka kamar yadda malamai kullum suke cewa harka addini kullum ka dubi na sama kai ta kokari sai ka wuce shi duniya sai sai ka dubi na ƙasa don ka gode ma Allah yace wa bi nafsaka duniya ka sayar da ranka makaskanci ranka wato nafs mu abin nan mu'annas ne sai za ka ce adduniya ma'ana addani rai za ka ce ba bakin komai yake ba abinda ran zai samu shine muhimmi shi sa Allah ce inna nashra min al-mu'min anfusahum amwalahum kaga rai a sayar da shi a samu aljanna kaga shikenan an ci riba yace to wa bi nafsaka dunya ka sayar da ranka wanda yake makaskanci bi anfasiha al anfas jam'u nafas bi tahrikil fa an nafas kun ga shine kamar numfashi anan amma sai shura suka ce abinda ake nufi anan shine iska mai kanshi ta wa'ancan sifofi da aka ambata ma'ana kamar yana ta ka sayar da ranka ma'anar sayarwa shine ka turmuza shi a ƙasa ba abin da yake so ba don ka sifantu da wa'ancan sifofi ma'ana duk abin da aka sayar an ƙasƙanta shi bai da ta cewa sai da aka yi da shi to kenan yanzu ranka ka turmuza ta ya zama waɗannan sifofi da aka zana ba ta saba ma ko ɗaya daga ciki ba kenan kamar ka sayar da ita tunda idan tana da yanci ai za ta abin take so ko in kuma ka sayar da ita sayar da ake so da ita to saboda haka ka sayar da ranka makaskanci nan sai ce abin da ake nufi da al'amfas shine arwahu at-tayyiba wato kamar wa'ansu ta iska ne mai tashin kanshi na waɗancan sifofin da aka ambata to ka sayar da ranka don ka ribance su sai ce jazallahu bil khairati anna a'immatan jazallahu bil khairati anna a'immatan wato Allah ya saka da alkhairai ga jagorori na addini shugabanni dangane da abin da suka yi mana ma'anan Allah kenan bi su ma fa'alu lana saboda abin da suka yi mana saboda me yace lana naqalul qur'ana dan gare mu suka karatu alqur'ani azban mai dadi a baki wa salsalan mai dadin wucewa a makogaro abin da yake so ya nuna anan sun yi mana dakon ilimi ban ba su ko kwabo ba kenan yanzu mai cancance su shine addu'a kamar anan yana koya mana cewa in mun ci gajiyar malamai to mu dinga yi musu addu'a wannan abu muna da kusuri yanzu idan ka kalli ɗaliban ilimi mafi yawa ba sosai muke a tarahum a wajen malamai ba misali lokacin da mutum zai ambaci imamu malik rahimahullah imamu shatibi rahimahullah da sauransu a tarahum din nan iya karanci na yi la'akari a cikin harsunan mu wanda magabata sun tsere mana da wannan aƙalla yanzu wannan ilimin da ya zo maka da shi nawa ka bashi baka bashi komai ba to karanci ka ce rahimahullah Allah ka ji kansa ma'ana ka masa addu'a domin godiya ga wannan to kaga sai yace jazallahu bil khairat wato Allah ya sa kaga bai ce bil khairi ba bil khairat wato tarin alkhairi Allah ya ba su to sai yace faminhum daga cikin su wa'annan a'imma budurun sab'atun akwai wa'ansu watanni guda bakwai budur jam'u badar badar shine lokacin da hasken wata ya cika ya sifanta su da budur saboda fitan su yanzu kamar yadda hadisi yake cewa za ku ga ubangijin ku ran tashi alkiyama kamar yadda kuke ganin wata daren cika yadda ba ku tuture juna wannan malaman ba wani mutum in dai ɗalibin ilimi ne to bai taɓa ji suna imamu nafi'u imamu warsh ko ko dai ma ka ce su a imma ɗin su bakwai ɗin nafi'u ibn kafir abu amr ibn amir asim hamza kisa'i mutum ya ce bai san su ba wannan ya sai da in ba ɗalibin ɓangaren qur'ani ba ne to shi yasa ya kwanta su da budur ma'ana watanni da hasken su ya cika yake cewa qad tawassaqat sama al'ula sun tsakaici sama madaukakiya me yake nufin da sun tsakaici ba to kamar suna tsakiyar sama yanda yanzu lokacin da wata hasken sa ya cika ba mutum ya ce bari in dan duba kai ko na hango shi ko wani ya kare mu a'a tsake ake ganin kawai wanda yake kwance da wanda yake zaune da wanda yake kashin gide in dai ba mu kawo bane kawai zai gani to shi zake cewa sun tsakaici sama madaukakiya wal adli sannan kuma sun tsakaici adalci ma'ana sun sifantu da adalci ba wai ilimin kadai suka tara ba adalai ne a wajen ilimi ba a tuhumar su to saboda zaka sai yake cewa zuhuran wa kummala zuhur jam'i ne na azhar ko kuma zahir ma'ana shine abu mai haske kenan su masu haske ne hasken ilimi da Allah ya ba su da yadda suka haskar duniya wa kummala kuma cikakku ne kummar jam'u kamil ma'ana sun cika ta fuskan daraja da mutunci da dukkan kamala sai ke cewa laha shuhubun su waɗannan budur guda bakwai to kuma suna da taurari kaga sai sifantar wat ɗinsu da taurari saboda tauraro bai kai hasken wata ba to suna da waɗansu taurari an hastanarat daga wajen waɗancan bakwai suka ɗaso haske suka zuƙo haske da suka zuƙo fanawwarat sawa da duja sai suka haskaka baƙin duhu ma'ana duhun jahilci ta wannan ilimi da suka zuƙo hatta ta farraka har ya zama wannan jahilci ya ainihin ya ɗaiɗaice wanda la ya kuranye idan babu shi sai ce wa saufa tarahum wahidan ba'da wahidin kuma da sannu zaka gansu ɗaya bayan ɗaya su waɗannan bakwai ma'asnaini min ashabihi tare da mutum biyu daga cikin almajiransu mutamassila wannan mutamathil halin min albadar halin kasancewarsa shakhis ana ganin shi karara tare da almajiransa in ka ce ta matsala ma'ana in ta saba wa zahar gashi nan ya fito karara tare da almajiransa to a nan abinda shura suke cewa kun ga za mu karanta nan gaba imamu nafi almajiransa warsh da kalon ibn kafir yana da ahmad da muhammad shine bazzi da kumbul abu amr yana da duri da susi ibn amir yana da hisham da ibn zakwan asim yana da shu'ba da habs abin nan hamza yana da halab da khallal kisa'i yana da abul harith da kuma duri wancan wanda ya rawato daga abu amr kamar da za mu zo karin bayani waɗannan bibiyun da aka ambata ba wai su kaɗai da majiransu ba su ne suka yi fice kuma malamai sun kasa su kashi uku suka ce akwai waɗanda sun koyi ƙur'ani da ƙira'at baka da baka daga malamansu waɗannan daga cikin abin nan mutum uku ne misali kun ga nafi'u da warsh da ƙalun almajiransa ne ƙalun ma agwalan nafi'u ne tunda ya auri mahaifiyarsa kusan sauka wajen goma sha biyu ma a wajen nafi'u ta ƙur'an daga bakar hannansa imam warsh misri ne cira ne ya zo wajen imam nafi ya yi sauka kamar hudu wasu musalahat ma kamar da zamu gani na ƙira'a shi kansa nafi'u da a wajen wato ma'ana ga warshi da kayansa to almajiransa ne na kai tsaye ba wasiɗa sannan kuma abin nan sannan imamul kisa'i asib kafin kisa'i Asim da Shu'ba da Hafsu almajiransa ne na kai tsaye ba wasu da. Sannan Imam Kisa'i da Abul Haris da kuma Duri su ma almajiransa ne na kai tsaye babu wata wasu da. Kaga uku kenan. Mu rike waɗannan. To sannan da Abu Amr Albasari. Sannan kuma da Imam Hamza Al-Kufi. To almajiransu bibiyun nan ba kai tsaye bane bil wasu da. shi abu amur ba shi ne malamin duri da susi na kai tsaye ba akwai wa akwai yahaya ne zidi shi ne almajiri na kai tsaye na imamu abu amur kenan za ka ce hula ɗaya ce tsakaninsu da malaminsu to haka nan shi ma abin nan hamza da khalab da khallad akwai sulaim shi kuma kunga shi ne almajirinsa na kai tsaye kenan hula ɗaya kaga ka gama da mutum biyar to da ibn amir da ibn kasir su waɗannan almajiransu akwai huluna tsakani in Allah da in muka zo za mu ga abin da malamai suka ambata ma'ana da wannan da ibn zakwan da hisham ba almajiran ibn amir bane da kai tsaye akwai kila hula biyu uku tsakani sannan shi ma da bazzi da kumbul ba almajiran ibn kasir bane da kai tsaye shi ma akwai wajen hula biyu zuwa uku tsakani to kenan da aka ce an hastanarat fanawarat kenan istanarat ko dai mubashar da ko bil wasita a wajen wannan malamai guda uku da muka ambata da nafi'u da asim da kisa'i mubasharatan a wajen abu amr da hamza wasu ɓace rajulin wahidin a wajen ibn kafir da kuma ibn amir bil wasa'id mun gane wannan ko to shine bari mu ƙara baiti ɗaya sai mu tashi fa amma karim abin nan sai yace takhayyarahum nuqaduhum an nuqad jam'u naqid naqid shine da Hausa kace mai warwara in aka ce naqadi yazo ne yazo yayi wata magana sai a ce to wani zai zo zai yi naqadi ma'ana zai yi warwara akan abin da wani ya faɗa shine naqid to nuqad jam'i ne sai sai yace takhayyarahum su wa'ancan bakwai da muka faɗa tun daga nafi'u ya zuwa ainihin alkisa'i to masu tankaɗe da rairayen malamai su ne suka zaɓe su abinda malamanmu suke ce mana anan lokacin da fitina ta yi yawa ahal hawa suka shigo a cikin harkar ƙur'ani ga mu'tazila ga shi'a ga waye ga waye kun san ƙur'ani a wannan lokaci ba wasali ba 'ya'ya haka yake bakinsa to sai ahal ahwa suke kokarin shigar da aqidunsu a cikin karatun qur'ani tunda ba wasali mutun yazo ya karanta wa almajiransa a bisa aqidarsa misali shi'a sai suke karanta wa ma kuntu muttakhidhal mudillaini aduda suna nufin abubakar da umar tunda ba wasali haka suke kantar almajiransu sannan mu'tazila wa kallama Allah Musa taklima tunda su yamfuna kalaman Allah suna ce Allah baya magana wa kallama Allah Musa taklima kenan Musa shi ya magana da Allah ba Allah ne magana da shi ba daga cikin tarihin Abu Amr lokacin bayan an datse abu wato lokacin da abu ya zama muntashir haka malamai suka ba zama suka ce to ba ta zama ba manyan biranen ilimi su ne makka madina kufa basra da sham a wannan lokaci to sai aka ce to an datse karban kiran qur'ani a wajen kowa sai wanda aka tabbatar almajirin ɗaya daga cikin waɗannan jimajiman malaman wanda aka sani yanzu ka ɗauki ibn amir ashami shi babban tabi'i ne ma ya karatu wajen su sai na usman bin affan ko aka ce ya ga sai na usman ko bai karatu a wajen su ba ya gan su da ido dan ibn amir ya rasu imam tabar 118 kaga mutaqaddib jiddan ibn kathir 120 shekara biyu ne tsakanin su to kaga mutaqaddimun sosai to sai malamai suka ce to an rufe ba wani in ka zo kana karanta Qur'ani sai a ce kai wannan karatun da kake waye malaminka ka ce ai wane to shi wanan waye malaminsa sai an dire zuwa ga wannan a'imma misali idan a sham ne sai wannan karatu ya dire zuwa ga ibn amir idan a makka ne sai ya dire da ibn kafir a madina ya dire da nafi nafi'u ya karatu wajen kusan tabi'ai saba'in ya karatu a wajen su imam nafi to saboda haka idan a kufa ne dole ne ainihin wannan kofiyun sai mutum ya ce ko dai wajen asim ko da ko kisa'i idan a basara ne sai ka ce abu amr to bayan ma an datse an gama tantancewa akwai wanda suka zo wajen abu amr mu'tazila da dimbin kuɗi cewa da Allah suna soya karantar da wa kallama Allah Musa ta kalima idan aka ce daga abu amr ne kowa ya karba sai ce to ku kaddara na yadda zan yi muku wannan ya za ku yi da faɗin Allah subhanahu wata'ala a walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu wannan huhu din guwa zai guwa zai koma ba ku da zabi dole kallama Musa rabbuhu kenan dai dole za a koma can wa kallama Allah ne ba wata mafita to shi da abin da yake nufi cewa takhayyarahum nuqaduhum masu tankaɗe da rairaya su su suka zaɓe su aka tantance wannan su ne za a karbi ƙur'ani a wajensu sai ya ce kulla bari'in wannan kulla badal ne na wancan hum kamar ka ce ta hayyara nuƙaduhum kulla bari'in masu warwara masu tankaɗe da rairaya sai suka zaɓi dukkan wani wanda yake ƙwararre haziki kuma wallaisa ala ƙuranihi muta'akkila bai zamo wanda yake daukan alkur'ani hanyar cin abincinsa ba wannan wata matsala ce mai faɗi ba mu da lokaci sosai wara'i na wasu daga cikin magabata a babu akwai asar da kusan sun so su yi karo da juna amma malamai sun warware ma'anarsu waye daga cikin sahabbai ba zan iya tuna sunansa ba mu'az abu hurairah ne ko waye ya koyar da ahlus suffa qur'ani sai wani ya bashi ko kausu ne ko menene manzo Allah tambaye shi ina ka samu wannan yace ainihin ahlus suffa ne suka bashi ya koya musu qur'ani yace to kana so wannan ya zamo maka kaza na gidan wuta ka karbo to su mutashaddidun sai suka ce to wannan ya nuna ma itlaqan kenan bai halatta mutun ya koyar da Qur'ani a bashi wani abu to amma kuma hadisi ya inganta cewa mafi alherin abinda mutun zai ci shine sakamakon abinda aka bashi na koyar da littafin Allah irin su Imam Hamza sun fi kowa wannan tsantsenin shi yasa kun ga da yazo a cikin shatubiya yace wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman sabur liqur'ani murattila daga cikin tarihinsa akwai lokacin da yawo doguwar tafiya ga yunwa ga kishirwa ga gajiya ya zo karkashin wata bishiya yana hutawa to sai ga wani wata gyatuma kakar ɗalibinsa sai ta zo ta ganshi ta gaishe shi to ta ɗan ba da ba sai ya fahimci ta fahimci yana jin yunwa da kishirwa to kuma hakan ne ta tafi ta kawo masa ruwa sai ya rarrafa ba ta same shi a wajen ba yana ga in ta kawo mashi ruwa ya sha to wani lada na koyar da jikanta ma ya dan rugu a cikin ladan abin da shi yasa dama shi sai da man girge ki azayyat sana'a su kenan to wannan wara'i ne nasu wa illa za mu samu cewa magabata sun tafi akan halaccin wannan sha faɗa akwai malamin ɗan abu hanifa da ya haddata da shi fatiha dirhami dubu ya bashi a lokacin da komai girman rago bai wuce dirhami daya fatiha kenan yanzu an ba da rago dubu akan sura fatiha to kawai sai malamai suka ce ladan da ake ba mai koyon mai koyar da alkur'ani ba wai lada koyarwa bane ba a'a lokacinsa ne da aka hana shi zuwa neman rayuwa wa illa baka da abin da zaka bada iwam na koyar da Qur'ani baka da wannan abin baka da wannan abin a ce an yi takafu'i tsakanin Qur'anin da abin da ka bayar in duk duniya aka bayar ba za ta biya wannan ba zancen Allah ne subhanahu wata'ala saboda haka nan cewa wa laysa ala qur'ani mutaakkila kawai zuhudun su ne da tsantsenin su da kuma son suna ganin wato lalle samu cikakkiyar kamilan lada a wajen Allah subhanahu wataala daga cikin su zaka ga akwai wanda Allah ma ya hore masa kuɗi shi shi ke ce da ɗaliban ku zo a ba ku karatu a siyar da ku bodin gare su a siyar da ɗalibai a ba su karatu su tafi haka wannan ba ƙaramin al'amari ba ne ba to yan uwa saboda yanayin lokaci za mu takaita anan insha Allah ta'ala sai Allah ya kimura na ita yau ran alhamis sai mu dora amin amin